الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا عشرين لشدة قوة جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na sha hudu za mu tashi darasi na sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala inda yake wato koro mana bayanai dangane da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayanta yadda Annabi ya rayu a awa 24 yadda za mu yi ƙoƙarin tabbakawa da kuma aiki da abubuwan da muka ji na rayuwarsa Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare ku dangane da annabi alaihi salatu wassalam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir amma ba kowa zai iya koyi da annabi ba sai wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira fa zakarallaha kaseera kuma yake ambatan Allah da yawa to idan ba mantawa mun tsaya darasi na sha hudu za mu tashi na sha biyar a inda yake magana akan nau'o'in azkar da annabi yake yi da safe idan ya tashi za mu tashi nau'i na 61 inda mala yake nau'un akhar safi na 28 kenan na'am a hadisi na 61 ko yawwa inda malam yace nau'un akhar wani nau'in daban daga cikin wato anwa da annabi yake biyawa a wato da safi sai ce kala haddathana abu khalifa kala haddathana usman bin abdullah al-shami kala haddathana isa bin yunus an abi bakr bin abi maryam an zaid bin aqa an abi darda radiyallahu anhu qala malam ibn sunni yace malamin sa abu khalifa ya karantar da shi ma shehin malamin sa usman bin abdullahi jami ya karantar da shi shi ma malamin sa isa bin yunus ya karantar da shi shi ma malamin sa abi bakr bin abi maryam ya karantar da shi wanda wannan mun faɗi shi cewa da'ifi ne bittifaq yana nan a cikin at-taqrib na imam zahabi ya ce abi bakr ibn abi maryam da'ifi saboda haka in ka ganshi a cikin sinadi sai ka ja masa layi sai ce an zaid bin aqa an abi dardai shi kuma malamin sa shine zaid bin aqa shi kuma malamin sa babban sahabin nan abu darda Allah ya kara masa yadda kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace man kala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya waye gari idan gari ya waye ce la ilaha illallah wallahu akbar ataka Allah raqabatahu minan nar duk wanda ya faɗi wannan da safe cewa la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah wallahu akbar lallai Allah mai girma ne ataka Allah raqabatahu minan nar Allah zai yanta wuyayensa wuyansa da Allah yake fakko raqaba saboda haka zai yanta wuyayensa daga wuta kama mun ji illar kamar yadda suka faɗi illar amma an ka duba kalmomin za ka iya zuwa wani hadisi ingantacce ka nemo musu mazauni nau'un akar wani nau'in daban قال حدثني ابن منيع قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني قال حدثني محمد بن ثابت عن ابي حكيم مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال شيء مالمي ابن السني yace shehin malamin sa ibnu mani'in ya karantar da shi shi shi ma kuma shehin malaminsa Ahmad bin Mansur ya karantar da shi shi ma malaminsa Zaid bin Hubab ya karantar da shi daga Musa shi ma malaminsa Musa bin Ubaida shi kuma Musa bin Ubaida shi ma da'ifi ne duk tifak Musa bin Ubaida din da kaga sunansa ya faɗo to akwai matsala saboda haka da'ifi ne shi ne malamin Zaid bin Hubab shi kuma malaminsa Muhammad bin Sabit ya karanta da shi ma daga malaminsa Abi Hasim shi ma kuma daga malaminsa bararren bawan wato Zubair bin Al-Awwam ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna shi kuma ya karbo bawan ya karbo daga Zubair bin Al-Awwam kuma wannan magana mun shayi ta a baya su magabata an ka zo aiki gidansu dan aiki ba ba bautar da shi ake baya karatu ba mafi yawanci wanda suke dakon addini suke mana hidima za ku ga duk yan aiki ne duk bayi ne ikiri ma su duk wayannan da ake ta faɗa za ka ga manyan ɗaliban su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud duk ma'aikata ne yan aiki ne sabanin mu yanzu za ga mutum ya zo dan aiki kawai bawa ne ko karatun addini ba zai ba ba masu dama dama su ne za su sake karatun addini to amma su kaga magabata a baya Abdullahi dan Umar ya kai matakin da in zai yi tafiya da bawansa in ya sa gezina shi ma bawan gezina yake ba shi yasa misali kenan har wani ya taba yi man magana da yato mun biya da su a adabul mufrad shekara goma kenan baya cewa ya ganki da shi yace ko sun yi asin da asin sun yi anko to abin da ya dauka kamar a ce misali yadi ne da gezina sai ya sa rigar ya sa tunda mayafai ne su kaga suke daura sai sa yadi mai arha sannan ya dora yadin mai tsada kuma a wuya ya ba wa bawan ma haka da suka haɗu da wani yace aba ya amirul mu'mini ai kamata ya ta karbe wancan mai tsada ka bashi ya hada sai yace a ke baka san cewa wannan da Allah da Allah ya bani a karkashi na Allah zai tambaye ni a kansa ba duk da cewa in ya dauka ya baki ai kaga ba karansa ne kama ba kyauta ya baki nasa ne amma su suke ganin wanda mun sha faɗan daga sai ibn umar yana da bayi da yawa an ce ma yayi umara dubu yayi umara yayi aikin hajji sittin sannan bayi ko da yanta sun fi dubu din to ma Allah da umar bayin da yake da su idan bawa ya zo ta da sallah nafila in ya kara sallah kana idarwa sai kira kai ki dama ka iya sallah haka to ta bayan ta kaje ka to shi ne suka koma yin sallah sai mutum ya ga yana son yanci kawai sai ya zo ya sallah mai kyau sai wani ya zo ya lallabo ya gaya masa yake an yaudara kaske yake ba ko bayan an yaudare mu da addini haka yake yake in dai za a yaudare mu da addini ba komai haka ya rika yanta duk mai son yanci da ya zo yar wannan yake ta bayan yanta ka so da aka zubar kaga bararran bawa ne na zubairu bin al-awwam Allah ya kara masa yadda kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ma min sabahi babu wani safiya ba wata safiya da za a wayi gari yusbihu yusbihu al-abd da bawa zai wayi gari a wannan safiyar illa saraka tarikhun fati sai an samu wani mai shela dan tsira as-sarikh shine wanda yake daga murya wajen fadar abu to kaga shine mai shelar kenan dan tsira ayyuhal khala'iq kaga can gurin mun biya munadin jiya ko yawa bana da munadin shi ma mai kela kenan shi ma san kira ne to haka shi ma a asariq illa saraka sarikun ba sai sai wani san kira mai kela tunda shi lokacin ba social media da za a sanar a nan kamar yadda ake a dama kasar hausa za a tura sarki zai tura mai faɗe ya rika yawo yana aikuwa jama'a sarki ya aiko ni to irin wannan shi ne saboda haka wani mai shela ya yi shela ayyuhal khala'iq ya ku halittu waye mai shela da zai mala'ika ne ya ku halittun Allah tabbihul malik al quddus ku tsarkake Allah al malik wanda ya mallaki kowa da komai shine al malik al quddus kuma wanda yake tsarkakake kaga nan sabbihu tasbihi yana cikin wato zikirin da duk wata halitta ta Allah tana yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu wa in aibi ma'ana wa ma babu wani abu da ka sani da wanda baka sani ba ba sai yana tsarkake Allah madaukakin sani babu wani abu face yana tsarkake Allah da godewa Allah sai dai ku ba ku gane tasbihin ba wanda ya ce yanzu ya dauko ya dauko tsakuwa ya ce mana ga yadda take tasbihi a Allah ne kawai ya sani ko ya kawo kazansa tana wani ihu ya ce wannan tasbihin kaza ne a'a an fahimta da kyau ko tun kana yi amma babu wanda ballanta haka zo ka ce kai tasbihin irin zikirin kaza kake wai saka ai na mutu kai kaza ne ai da mutane za ka yi ka kyale su sai idan kai zikirin ka za ya Allah ka ba ka bi domin zagin Allah za ka yi kai ba ko ba haka bane kamar yanzu ɗan tana ne yanzu wanda zai zo da tananci yayi ba Allah da tananci in ka gwada kai zagin Allah za ka yi domin baka iya ba ko ba haka ba har sai ka koyi yaran to haka ballanta na dabbobi ballanta na dabbobi sai dai idan larabci za a yi ya ce subhanallah to wannan duk duniya kowa subhanallah zai ce domin larabcin ke haka yake to kuma tanzihi yana ce wato kalmomin da zaka ga hatta alqur'ani ya zo da fi'ili madi da mudari'i da amri shin wato fa'idodin da ake samu kenan kaga fi'ili madi Allah yake sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sabbaha fi'ili madi duk abin da yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya sun wa Allah tasbihi an gama an baka fi'ili mafi sannan kuma fi'ili mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard shi kuma mudari kenan present continuous tense haka yake tafiya sai kuma fi'ili amri shi kuma sabbih isma rabbika fasabbih bihamdi rabbi shi za ka ga ai mutum yana tadabburi ko sallar farilla ko nafila idan aka ce ma annabi duk ya kifa ala ru'usil ayi yayi addu'o'i irin wayannan ayoyi ne idan annabi ya zo yanzu a sallah yace sabbih isma rabbikal a'la ba zai wuce ba tunda umarni aka yi sai ya tsaya yayi subhanallah subhanal malik al quddus sai ya biya sai ya fara yin tajmiyin sannan sai ya dora fasabbih bihamdi rabbik sai ya biya an ce ba umarni aka yi ba to sai ya yi ko ba kai wannan a farin laban ka zo sallolin dare wani abubuwan ake so ka gwada duk inda shi za shi ne amfanin sanin ma'anonin alkur'ani sanin ma'anonin alkur'ani shi sa wanda cewa wato mutumin da yake ganin in ya sauke alkur'ani ai ya gama ai yanzu leda ce ko sama za ka je ko ledan ma baka taka ba kai dan ya kankare ya taba ta domin ana so ka kwalkwale bayan ka kulkule ka san qira'at alal aqalli ka san biyu ko uku sannan bayan ka san wannan ka san ma'anar me kake biyawa duk wanda ka zo ballanta ran hadda kai ainihin baji aula qur'ani baya garbi sosai sai ka san ma'anar sa wallahi shine ibn qayyim yake cewa da mutane sun san me yake cikin tadabburi yace da ba za su bi alqur'ani ba su tadabburi ba shi sa imamul qurtubi da ya zo karkashin ayar afala ya tadabbaru na alquran walau kana min indi ghayri allah yace tadabburi dole ne ya ke yace sai ai wajibi ne ibnu hazm ibnu hazm shi ma da yazo a cikin al-risala cewa wajibi ne a tadabburi wajibi ne sai ku sami shi ma yace wajibi ne a tadabburi sai ku islam ibnu taymiya imamu shaukani a cikin fatawul qadir tafsirinsa shi ma da ya zo ƙarƙashin ayar cewa wajibi ne a yi tadabburi saboda ƙur'ani ba ka jin garɗinsa sosai sai kana tadabburinsa wallahi lokacin da aka zo tadabburi hawa hawa na ɗaya ko na biyu ko na kowanne babban baiwa Allah ya ma baiwa ana biya alƙur'anin tana gane ma'anarsa to ya fi komai daɗi to amma kar ka sake a gama biyar alƙur'ani baka gane komai ba ko da da kwatance ka fahimta an ce fadamdama alaihim ka gane cewa wannan ba sauki akai ba wato tadabburi ne eh ko yaya kai fahimci wayannan abubuwan sakon idan yana zuwa ma haka za ga Qur'ani ya fi ma tasiri ya fi ma tasiri shi sa malamin mu Dr. Abdulkarim Ismail yake cewa da mutane za su gane ne ko a ce kawai azumi ya zo mutum a ce kawai an sauki yace ko ayoyi ko asura ɗaya kace bari target ina wannan surar da za a biya duka ayoyi goma sha biyar gaba haɗe wannan azumin zan san ma'anar yace da tuna an samu canji amma za ku ga tafsirin mu da muke zuwa mafi yawanci ana zuwa ne ta'abbudan kawai an saba zuwa wani ya ce ya saba zuwa da a gurin zaman su shi da wani kowace shekara nan suke zama shi kenan kawai amma haka za a yi izu ɗaya a tashi bai gane komai ba wanda so ake ka ji wani saƙo wanda baka ji shi ba da hafizan alqur'ani yanzu alaran ma tammi gwani wanda yake a cikin alqur'ani in zai tadabburin alqur'ani idan zai iya fatiha sau goma to kowace biyawa sai ya samu saƙo sabo wallahi sai dai ba ta dabburin zai ba imamul qurtubi da yazo yanzu in aka zo bismillahir rahmanir rahim kowa sai ya ji ta kullun amma me ma'anarta da suna Allah ne rahama ne jin kai in ka ji ta iya wannan baka gama dabburi ba so ake ka bita bismi imamul qurtubi da yazo yace wannan bawun din ba bawun ce ta jara kawai ba cewa tana cikin huruful jari yace bawun ce ta rantsuwa Allah yana rantse ma cewa na rantse da zaki na wannan magana ta ce. Haba, wannan shine tadabburi. Sai na rantse ma da zaki na wannan abin da kake biyawa ni na faɗa. Kaga ka rika tuno wayannan abubuwan. Da ka zo bi Allahu din ka ce to Sayyidul Asma. Shugaban sunayen Allah duka. Saboda haka duk wani suna da kake gani Ar-Rahman zuwa As-Sabur da wa'anda ka sani domin sunayen Allah ba ɗari bane. ba ɗari suna da yawan gaske annabawa ma ba su san wasu ba to saboda haka duk sunan Allah da ka sani ingantacce Allahu shine gaba da Ar-Rahman da ake magana da yalwatacciyar rahama to yana cikin Allahu shi ta ɗaya daga cikin fa'idoji ka gane shi ta za ka ga duk inda aka zo ba biya Qur'ani wanka ce bismillah to wannan Allahu ya kunshe duk wani suna na Allah ya ishe ka shi za a gurin da aka ce a yi tasmiya sai a ce ba za ka ce bismil rahman ba bismil malik ka ta kai samo ta waya domin wannan almalik din ya ya zama mustaqilli da wani abu daban amma Allah ya game komai ai kamar da zago suna bajinta shi yana jin larabci an zo ke insha almannan insha arrahman bai kai insha Allah girma ba bai kai shi ba ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا an yasha wallahi da kai insha Allah wajen domin sunan da aka sa ya gare shi da kowanne suna to irin wayan abubuwan su ake bukata su ne to kaga nan da yazo al-malik mu dau wannan sunan da yake sabihul malik wanda yake mamallaki kai ka dabburi akan sunan kaga in ka zo biya a fatiha al-malik ne mulki wanda ya mallaki abu da iko kenan shine al-malik maliki kuma wanda ya mallaka to za ku ga gaba ɗaya biyu kira'a ta zo da wa maliki yawmi dini rawi nasiru ko yawa yawa to shine kaga abin da yake gaya ma wa inda wa inda sirati wa zirati liqumbula wa inda zirati wa sirati liqumbula kaga sai gaya ma anan cewa maliki can za ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin malik yawmiddin mai iko ranar yawmul jaza ranar sakamako sai kuma malik yawmiddin mai mulki kai malik yawmiddin wanda yake da iko domin akwai bambanci za ga wani ya mallaki abu amma wai da iko ne duk wanda yake da gida yanzu za ga wani yana da gida wani amma ran da gwamna ya ga dama sai a gaya ma a doka shine mai iko sai sai ka tashi ka bar gurin cewa kai in gida ne in baka shekara ɗari da certificate ba COO ba naka bane na gwamnati ne baka da iko kawai dai ka mallaka ne baka da iko shi sa Allah zai yi tambaya ranar alkiyama ya ce limanil mulkul yau yau waye yake da cikakken iko ba mai amsawa Allah da kansa zai ce lillahi alwahidil qahhar ya tabbata ga Allah wanda yake daya daya ne iko wanda yafi karfin kowa sannan bayan nan kaga mulkin Allah ai ba yan ba yan majalisa ba ba executive ko shine wannan um, wannan three arms of me suke cewa government babu shugaba daya wanda yanzu suka ga dama in shugaban kasa ya abu sai za su tsige to wani tsige Allah babu zai kawo abu ya mika sai sun kalla sun karanta an ga yayi ko bai ba ya wasu hanci ko bai wayar wasa na a a endozin cewa ai to kaga mulkin su kace ne da kaitacce ne sannan yana da tenuwa mulkin duniya yana da tenuwa amma na Allah bai dubi na Allah bai dubi kaga wancan legislators executive sannan judiciary wayannan da suke Allah bai da ko daya shi yake ba da umarni ga kowa saboda haka mulkin kafir ne idan ma ba a cire ka ba a yau da gobe sai ka mutu kaga take jiccan mulki kake ne shi za Allah ne ta tambaya gawa mulki yake a yau da iko da mulkin ba mai amsawa Allah da kansa zai bawa kansa amsa yace lillahi alwahid alqahar ya tabbata ga Allah alwahid wanda yake tilo daya daya alqahar wanda yake karfin kowa amma amma kala rawi zai ce zai ce sarki ado ya ce wai ka ce kai ne shi ya dauka yadda yake jokin a duniya ma a can za a yi jokin nan wa dai mutum Allah cewa yi yau mai din yake bi auna da'iya la wa jala yace wa khashatil aswatu lir rahmani fala tasma'u ai sai dai ka rika jin irin kamar kukan kudan zuba ba wanda yake magana wallahi kai magana anan wane kai domin kiyama marahil ne da ita wani muna tattauna da shi yana ta irin mai masu tadabburi ne ana ramba ne tadabburin alkur'ani to malam yanzu kaza guri kaza gashi an ce za a yi kaza kuma ga kaza saboda yana burge ni yadda yake kokarin kokarin ya ga wata aya sai ce to ai ga kuma wata ayar an ce kaza shi yana ganin an ce za a yi kaza a can kuma nan gurin an zo an ce misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سواوا ورغurun kuma sai yaji an ce kafirai sun yi magana sun ce nace kaga ita lahira da kake gani yadda ka san marahil ne nace yanzu kana da mota in kana da mota ai za ka ga wanda yake da mota kowanne jami'in tsaro in ya tashi tambaye sa akwai abubuwan da yake tambaye sa kawai ko yanzu iya yawan suka zo kai kanka ka san me kake ka san me za su tambaye ka haka idan ɗan road safety suka zo ka san me suke tambaya ko ba haka bane in yan sanda ne kowa da abin da ya so su ba a kiyama ko wanda guri ko wanda junction in ka je akwai abin da za a tambaye ka ba ruwan ba ruwan BIO da driving driving license ɗinka yanzu ba ruwan ka dai babu wansa da shi ka'ida babu wani dan sanda da fire extinguisher dinka da waye babu wansa da su ko ba haka bane babu wansa to kowanne marahil ne haka kiyama take hawa hawa ne to Allah madaukakin sarki shi yake da cikakken iko cikakken iko to shi ne almalik din wanda yake mai mulki to shi ne yake cewa alqudus kuma wanda yake mai tsarki to kaga sabbaha lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi sabbih isma rabbika kowanne tasbihi subhanallah isa wannan tasbihin da ake da safi kar kai wasa da fadail din su suna da yawa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kar kai wasa da wanda ake yi da yamma kar kai wasa da duk wurin da aka ce ma tsarkake Allah ake kai kokari kai azkarus sabahi generally kar ka rika wasa da akwai fa'ida mai yawa hisnul muslim duk matashin da bai da hisnul muslim fa kabbir alaihi arba'an min wafati Allah kuwa kai makabbara hudu domin gawa ce mai tafiya kawai eh fa wancan wancan mawakin yana cewa man fata hutta wa man fata hutta alimu waqta shababihi fa kabbir alaihi arba'an li wafati cewa wai duk wanda ya bari ya ƙin ilimi lokacin ƙuruciya bai yi ilimin addini ba sai ce to kai ba kabbara hudu cewa gawa ce mai tafiya to shi ma wanda ya sake ba hizin muslim ba shi a wayarka wanda kake duba babu aljihunka babu a kwakwalwarka babu a can bookshop ɗinka library ka ta gida kabbir alaihi arba'an li wafati hizin muslim a har kai wasa dai kuma duk yadda za ka iya shi ne yanzu ai gashi nan duk wannan yanzu in kana da hizbul muslim muna gaba littafin nan komai sai ka biya shi komai sai ka biya shi kan abdinsa sai ka biya domin isin muslim ne da ƙari shi wannan da ƙari to wannan shine to sai yace nau'un akar wani nau'in daban قال أخبرني موسى بن جعفر بن موسى قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا ربيع بن بدر قال حدثنا أبان عن عمر بن الحكم عن عمرو بن معدي معدي كرب رضي الله عنه قال ابن السن yace shehin malamin sa Musa bin Ja'far bin Musa ya karantar da shi shi wannan Musa bin Ja'far din da iti ne قال حدثنا Ahmad bin Mulaib shi kuma shehin malamin sa Ahmad bin Mulaib ya karantar da shi shi ma shehin malamin sa Abdul Samad bin Nu'man ya karantar da shi shi ma shehin malamin sa Rabi'u bin Badr ya karantar da shi shi ma shehin malamin sa Aban an tana shi aban ibn abi ayyash shi ma da izi ne kaga da ifaidi sun hada a cikin isnadin shi ma ya karanta da shi kuma daga malamin sa Umar bin al-Hakam shi ma daga malamin sa Amr bin Ma'adi Kharif radiyallahu anhu sahabu annabi alaihi salatu wasalam Allah ya kara masa yadda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi kira da abinci Allah tabbata a gare shi yana cewa man qala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya waye gari alhamdulillahi rabbi Allah la ushriku bihi shay'a ashhadu an la ilaha illallah balla maghfuran lahu wa man qala hina yumsi bata maghfuran lahu idan za a iya tuna hadisi mai lamba ta 59 za a ga iri ɗaya ne na satin da ya wuce da wannan iri ɗaya ne eh iri ɗaya ne da shi kawai bambancin malaman ne na sama shi wancan daga Muhammad bin Bashir ne wannan kuma daga Musa bin Ja'far bin Musa shine malamin Ibn Sunni anan amma za ku kuka kalli isnadin za ku ga wato iri ɗaya amma matanin kai yace ya kuli yana cewa man kare hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah har shi ma anan in ka zo da tadabburi za ka yi domin akwai alhamdu da akwai ashkuru da akwai as-sana'u da akwai almadahu to duk gaba ɗaya alhamdu ta haɗe duka duka ukun can gaba ɗaya alhamdu duk wa'annan ukun sun narke a cikin su shi sa za a ce dukkan godiya da jinjina da kambamawa ta tabbata ga Allah eh shine alhamdu din to shine yake cewa um ta tabbata ga Allah rabbi Allah la ushriku bihi shay'a ubangiji na shine Allah babu banda wato bana hada shi da kowa bana hada shi da komai ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu an bauta da tantanta sai Allah zalla maghfuran lahu zalla maghfuran lahu zai zamto zalla tana cikin kana aka wato zai zama zai kasance Allah ya gafarta masa wa man qala hina yusi wanda ya fada idan yamma ta yi zalla mabata kunji ba ta wa aka wato a zalla ban fakka wa ba ta wa zalla duk suna cikin kana wa aka wato ke ce mafuran lauje wayi gari yana wato wanda aka gafartawa shi ma mun faɗi a isnadin sa mutum biyu masu matsala قال حدثنا يونس بن الفضل بن الطيالسي قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن ابي صالح السمان أن أبا عياش رضي الله عنه كان يقول شيخ مالمي ابن السني yace malaminsa Yunus bin al-Fadl bin al-Tayalisi ya karantar da shi ma malaminsa Yunus bin Abdul A'la ya karantar da shi domin al-A'la ai sunan Allah ne ko yawa shi ma malaminsa Ibn Wahab ya karantar da shi wa Ibn Wahab Abdullah ibn Wahab talibin Imam Malik ne an gane shi ai yawa shi kuma malaminsa Amr bin al-Harith ya karantar da shi kuma daga malaminsa Sa'id bin Abi Hilal shi kuma daga malaminsa Abi Salih bin Samman shi ma daga malaminsa Abu Ayyash radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sahabo annabi ne kana ya kuli ya kasance yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce man qala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya waye gari la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتب له بهن عشر حسنات duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu sannan godiya mun faɗi a godiyar take cikakkiyar godiya da kambamawa da girmamawa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki yuhyi shi yake rayarwa wai miki kuma yake kakewa wa huwa hayyun domin shi Allah rayayye ne rayuwar da mutuwa da rashi bata gabace shi ba la ya mutu kuma ba zai mutu ba wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowa da komai duk wanda ya faɗi wannan kutiba lahu bihinna ajru hasanat za a rubuta mar kyawawa guda ba lada goma ba kyawawa goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba lada ake nufi ba kawai wani abu ne mai kyau za a baka saboda haka kyawawa goma za a bai ومحيا ومحيا عنه عشر سيئات لا كافي مسا ذنبي غدا غوما وكنا كعشر ركاب كما ذا زي كسance mar kamar ya enta wuyaye goma kai ma an kana so ka kawo Abdullahi dan Umar sai kai duk da ba za ka kawo shi ba shi bayan yayi na kuɗi kuma yana da baki Rabu Ali bi sul bil ujur ba akai ta Abdullahi dan Umar da sun ji aikin haka Hassan ba sai yayi da ya ji aikin alheri sai ya kokari ya ga ya riga ku yi to haka ake so Allah ya baka dama to ka dama domin akwai ranar da ba za a tsara jin duriyar ka ba wallahi shi yasa yi kokari kai aiki alheri ko yaya ka gina lahirar ka kafin lokaci ya zo to sai ce wa muhiya anhu ashru sayyiat kunna wa kunna ka ashri riqab za su kasance kamar uyaye goma wa kunna hirzan lahu fi yawmi kuma za su kasance masa wannan bonanza ake ta yi za su kasance masa tsari a wannan yinin nasa shine hindi tsari a wannan yinin nasa hatta yunfi har sai ya kai yamma wa man qala hina yunfi duk wanda ya faɗi wannan lokacin da yamma ta yi misala zali kwatan kwatin haka duk wannan abubuwan da aka faɗa na falala za a kuma yi da yamma kankare zunubinsa daga darajarsa goma kamar ya yanta wuya ya goma duk wannan za a yi da yamma ma kuma zai zama tsari gari hatta yusbiha hayya wayi gari faka anna rajulan ittahamahu shi wanda ake karantawa hadisin kamar yana tuhumar mai karanta mar cewa bonanza ta yi yawa yana ta gaya masa zai yake tuhumar sa wannan bonanza ta yi yawa faka da sai yake aksara abu ayyash ala nafsi kai gaskiya abu ayyash wannan abubuwan da ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ruwan dafa kansa abin nufi in ma za ka yi annabi ƙarya ai ta yi guda ɗaya ko biyu amma da yawa haka cewa abubuwan sun yawa yace gaya masa haka banamar rajulu wannan ne tuhumar kawai sai ya kwanta bai sahabu annabi yake tuhuma ba shi Abu Talib ne Samman da ake karanta hadisin sai ga kai wannan maganganun duk da ni ban ga annabi ba amma falala ta yawa da yazo Allah yana son sa da alheri sai ya kwanta bai da ya kwanta bacci fakala ya rasulullah dama kun san ana ganin annabi ai ko abin da zai zama kawai inda da annabi yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya ganna abu ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya kama da ni ku fahimta da kyau an sha faɗa malaman sharhi suka ce abin da ake nufi kamannin annabi da aka biya a cikin sira ko shama'ilul muhammadiyya wa'annan kamannin na kobo da kobo cewa ga yadda tsawon annabi yake ga yanayin jikinsa ga idansa duk sai da aka gaya mana duk sai da aka faɗa wannan bitas din gaba ɗaya da kamannin idan mutum ya zo ya gace ma ya ga annabi sai ka tambaye kai malami tambaya za ka yi mana ya ka gani da ya fara description yana ta bayani to in dai ka san waye annabi alaihi salatu wasalam yana bayanin za ka gane cewa annabi ya gani in kuma ba annabi ya gani ba wallahi za ka gane za ka gane domin daga bayanin bayanin da yake idan zaka fahimci cewa ba annabi ya gani ba domin da ya zo ya ga ma ai ya ganci wankan tarwada ko baki yana fara wannan bayanin sannan ya zo har rawanin zan ya faɗa kace ka ganci da rawani daga yanayin rawanin ba za a ka da kai ko ko ka tsallake domin gashi nan mun biya a shawa'idu sufofin annabi hatta yanayin gashinsa da furfurarsa guda nawa ce sai da aka faɗa kuma annabi zai zo a wannan kamannin yake zuwa abin da ake nufi da shedan baya kama da shi shi ne shedan bai isa ya kama ya shiga wani balarabe kyakkyawa ya bai ce shi annabi bane bai isa ba shi ne abin da ake nufi amma zai iya yin shiga ta wani balaraben ya zo ya ce ma shi annabi ne kun gane bambanci zai iya shiga wani amma ta annabi kobo da kobo bai isa ba bai isa ba ba shi bai isa ba ne kwata kwata bai isa ba shi sa ba lai isa wazira Allah ya ji kansa da wani yace bar ya ga annabi sai da ya gama bayani tsaf sai ya ce a isa wazira ka gani yace ba haka yace masa saboda bayanin da hasara wurin da ya dauri da ya yace a isa wazira ka gani to irin wannan ne an fahimta ko sai dan zai iya zuwa a kamannin wani ko wani balarabe ko ɗaya daga cikin hanyoyi bayan wannan baka kiyaye ba idan ya zo ya bada wata shari'a daban saɓanin wanda ya koyar da sahabbansa wallahi ba annabi ka gani ba kai da ya zo yanzu sai ya ce ka rika yin sallah a za raka a takwas ko ya ce a ai na ga baka da lafiya an rage ma biyu ke ɗan ne ko ya baka wani abu daban da ya saba da na annabi wanda ya ba sa abubakar da umar wallahi ke ɗan ka gani domin abin da annabi ya faɗa a ranar da ya hajjin ban kwana yana cewa ala halban laftu wannan abubuwan da yake ta faɗa shi ne fa yana so ya kafa shaida ne cewa duk wani zako kun tabbata na izar suka ce ka izar sai ya ce Allahumma fashhad Allah ka shaida abin da ake nufi kenan ba wani abu da na alkhairi da za a shiga aljanna da annabi bai faɗe shi ba babu wani sharri da zai iya kai mutane wuta da annabi bai faɗe shi ba babu wai shine kawai zanta mu je zuwa to shine yake baka annar to ka gani zai yace mutumin ya kwanta fara a rasulullahi fil manam ya ga annabi a bacci baka ne sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aba ayyash akhbara anka bi kaza wa kaza kun ji ya rasulullah abu ayyash ya ba da labarin cewa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wayannan abubuwan cewa mutum ya faɗi la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير za a kankar zunubin sa goma za a daga darajar sa goma za su wannan abubuwan da ya rika faɗa sai ce ya faɗi wayan abubuwan wa qala qala rajul wannan mai ba da labarin ɗalibin Abu Ayyash sai ce fa kaza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi sai annabi ya rike hannuna a mafarke sun makala sannan sai yace sadaka Abu Ayyash sadaka Abu Ayyash sadaka Abu Ayyash abin da abu ayyash ya gaya ma gaskiya ya faɗa abin da ya gaya ma gaskiya ya faɗa abin da ya gaya ma gaskiya ya faɗa to kun ji wannan shi ne to kun ga hadisi ne kuma ingantacce sau da haka bonanza ce wannan za ku kwashe ta kai aiki da ita duk wanda ya faɗi wannan sau goma a rana da safe wannan abin yana kansa wanda ya faɗa da yamma wannan duk darajojin suna kansa saboda haka ga sai a yi kokari a yi ta a yi ta yi an samu garaɓasa nau'in hakan wani nau'in daban قال أخبرنا أخبرنا محمد بن خالد نبلي قال حدثنا محلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نوعي نغبا مال ابن سن يتي مال منسى محمد بن خالد النيلي يا كرنت دي فيما مال منسى محلب بن العلاء يا كرنت دي shi ma malamin sa Shu'aib bin Bayan ya karantar da shi ma malamin sa Imran al-Qattan ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Qatada ya karantar da shi na faɗi Qatada din nan satin da ya wuce haka Allah ya halice shi makaho baya gani amma kokolwarsa sai Allah ya mabbaiwa ya bashi kuma idanun zurfi ya bashi ya hana shi na fili ya bashi na zurfi domin duk abin da Qatada ya ji to ya rike kenan shi sa malaman sa kasaf bai taba ce wa malami mai mai tamun ba idan ka ga aukata da zance kamar ka ba rikoda ajiya ne eh ko tari ce a cikin zancen sai ya fito da a tada ibu ne da amatu saduki to shi bai wanda Allah ya make nan talibin Anas dan Malik ne an fahimta da kyau ku talibin Anas dan Malik ne wai wannan da aka kawo ta ba da batirin ta ba ba ku yi masa caji ne ko ko ba ku bukatar yanzu wanda ya za a kawo ya ce a karo daya kar a kar a kar a siyo ta da batir kenan a wata min kamar yanzu in ta goce din nan inda shi kawai ba za a gani ba a wace to na fahimta to ka fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun to wannan shine to um sai yake cewa daga kata da anan shi kuma daga malamin sa Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yake aya ajizu ahadukum an yakuna ka abiyu gamgam shin ɗayan ku ba ya so ya zama kamar abiyu gamgam ba abiyu gamgam kalu ta bai suka ce man abu gamgam ya rasulullah wai kuma abu gamgam din nan ya ma'aikin Allah kale yace kana idza asbaha qala abu gamgam ya kasance idan ya wayi gari yana cewa Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka ya ubangiji ni na ɗauki kaina da mutunci na na bayar zuwa gare ka fala yashimu man shatamau duk wanda ya zagi Abu Damdam baya rama wala yazlimu man zalamahu duk wanda ya zalunce shi baya mai da martani wala yadribu man darabahu duk wanda ya dake shi baya ramawa shi annabi yake cewa ba za ku zama kamar shi ba ku lura da wani abu salo wanda yake so in yaje taro ko yana so a saurare shi a guri annabi yana da wato usulubi kala kala lokacin da aka zo guri an taru ana kai hira an gaji akwai kalan da kai zaka dauko hankalin mutane calling attention to za ku annabi yana da irin sa misali ya ba fada gurare da yawa aya ajizu ahadukum ko inda zai ce ala adulluk ala ku saurara kamar mutane ne suna tona abun ka tashi zaka yi bayani sai kace a a shekara ta dubu biyu da uku to yanzu za ka gani shiru ana so a ji labari za ka bayar dai aka yi yanzu da na to daidai kofar da a gudu sai a shiru saboda mutane suna san labari suna san labari to hanyoyi ne to annabi za ku ga yana bayan da su ala ukhbiruka bi kaza wa shin bana baka bana ba ku labari akan sai ga kowa hankalinsa ya dawo gurin to shine wannan kuma a taka habbai nan kaga a ya ajizu ahadukum yanzu ɗayan ku ya gajiya ya gajiya an ya kuna ka abi zamzam yanzu ɗayan ku ya samu gajiyawa ba zai zama kamar abi zamzam ba lokacin da sahabbai ma sun ɗauki salam abu musa da shari'a abdullahi da kai na taɓa ba ku misali amma na san an ɗau shekaru na gashi nan malam ibnu abi shayba ya kawo a cikin al-musannaf da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya sun kawo wato bayani cewa Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ashari yace sanda mahaifinsa ya zo rasuwa su ma ya rike idan ya suma ya farka sai ce aya ajuzu ahadukum an yakuna ka sahibi raji kaji salam shin dayan ku ya ga ƴaƴansa yake wa wasiya ya zo mutuwa amma yana gaya musu lahira cewa yanzu ɗayan ku ya gajiya wato ba zai zama kamar wato ma'abocin tsagin gurasa ba yana so ya nuna musu cewa ba da sallah kawai da zakka da azumi kadai ake zuwa gurin Allah a zama nagartattu ba akwai ayyuka na kwarai ya kamata ka zama mutumin kirki karka kyauta kai sadaka yana gaya musu wannan cewa banda sallar da kuke ya san ƴaƴansa suna sallah ya san suna azumi amma sai yake cewa yanzu ɗayan ku ya gajiya ya zama kamar uwa ne sai ya zo zai yi wannan sai ƙara suma tunda Allah ya taimake shi dai ya farfado ya ɗau lokaci sai suka ce baba wai waye wannan ma'abocin gurasa nan sai yake ma'abocin gurasa wani bawan Allah ne a cikin banu Isra'il yace ba shi da aiki sai bauta Allah shi sau ma yayi a sama ɗaki yayi a sama kawai ana yake bautawa Allah ba bai san wani sabo ba ran nan da ya leko tsautsayi sai ya ga wata ta zo wucewa makami ke da mace da zuciya da ke dan ko haka ibnu qayyim yake sun fi karfin mutum sai ne ka ga yawa Allah wallahi kawai ya kyasa ya siji da ta amsa kawai ya sako ya dija shekara da shekaru bai yana saboda Allah kawai yana abinci yana zuwa sai da kwana bakwai a ɗakin ta ta baki kanta rana na bakwai kawai hankalinsa sai ta yi yanzu abin da zan wa Allah kenan ya rude shine dawo yace Allah nayi bakanci cewa wannan abin da nayi zan tafi baitul maqdis kuma a kafa zani domin a lokacin baitul maqdis ake zuwa yace a kafa zani sannan nayi alƙawari duk taku goma sai nayi sallah raka'a biyu dan neman gafara domin ya shiga tashi hankali shi sa wanda za ku ga duk in dai mutum ba saba zine ba ko yin farko ne ba su da nutsuwa duk wanda ya taba zina sau daya to baya samun nutsuwa ma'il da wuce gani ya tsautsayi ne ga midiya tsautsayi duk ba mazinata bane tsautsayi ne shi zan ka kasa hakuri dai da suka zo suka gaya wa annabi amma in ka huda mutum shi kenan wannan kamar kamar kwaya ce sai ya zama adik adik ya riga ya saba amma wanda tsautsayi ne ya daji to baya samun nutsuwa wani a ranar baya iya bacci to barin karasa tun da karasa labarin ko a baki saboda haka duk duk raka'a duk taku goma sai raka'a biyu haka ya rika yi kafin ka ce mai wannan kafin ya je waitul maqdis tafiya ce doguwa ya gaji ai ka san ko da gajiya duk taku goma raka'a biyu da bai fita daga nan fa zuwa wajen yan ICC din nan ba sai ya kuma yau kaga ko ai aiki da tafiya kilometer kuma ya riga ya bakance ya alƙawari shi kuma bakance waliyuhu nuzurahu yawa saboda haka yana yin raka'a biyu sai ya tashi ya dora ya kuma yin raka'a biyu kafin ka ce mai wannan dare ya masa kuma ya gaji inda zai dosa kuma daji ne sai shiru yace kaga na shiga dajin nan ban san dabbar da za ta iya haduwa da ni ba bari in samu guri in faki kawai sai ya ga wani kogo sai ce bari ya fada cikin nan ya kwana yana shiga kogon sai ya ga ashe guri ne da wato miskinai suke zuwa an dai magarba ta su ma su kwana a nan da safiya kowa ya fita kamar yadda ake za ka ga almajirai a diga ko in ka je diga can kamar ne masu kwana ko karkashin gada kawai yana shiga sai ga mutane kowa ya shimfiɗa ɗan bargonsa ya kwanta shi ma sai yadda mai abinsa kawai ya kwanciyarsa to akwai wani bawan Allah da shi kuma kullum in ya dawo daga gurin aikinsa kasuwa dare ya yi in ya biyo ta gurin sai ya taho da gurasa ya ba su sadaka su waɗannan miskinan kullum sai ya yi wannan yana zuwa ranar ya san adadin su mutane masu kwana a gurin ya taho da gurasa yana zuwa yana rabawa wani daga ciki rashin haƙuri ya ga an ƙaru kawai sai ya miƙe ya miƙo wani zai ce ba zan baka ba ba zan baka ba wasu wata ruwaya kuma cewa ya a'a na baka sai shi ba a bashi ba wannan da ya zo ba ku tsuntsu da sama gashashe sai aka bai shi ana ba shi da ya karba kowa yana cin mutum ya fice ya tafiyarsa kowa yana cin gurasarsa sai ga wannan bawan Allah ba wanda ya bai shi sai shiru sai ce to bari hakura da tafi ya bai sai dauko tafi ya mika mata saboda murna har da kuka saboda yunwa yake ji ya riga ya layin da wannan to shine bayan gari ya waye sai dauko kafa ya dora yana yin tafiya bai sai dau lokaci ba kawai sai Allah ya doran sa to wajen daukar ransa sai mala'iku rahama suka zo na azaba suka zo kowanne suna cewa su za a ba mala'iku rahama suka ce am na azaba suka ce ai namu ne na rahama suka ce ba ku ga bawon Allah da shekara da shekaru yana bauta Allah suka ce ba ku ga abin da yayi a ƙarshe ba kwana bakwai yaje yana zina saboda haka sai Allah ya turo wani mala'ikan ya raba musu rigima yana zuwa sai ya ce to ubangiji madaukakin sarki ya ce a dauki ayyukan sa auna aka auna aikin sa na shekara da shekaru ana dora zinatarin jayi na azaba suka ce to kun ga mu za mu tafi da mala'ikan ya ce ai ba a gama ba ubangiji ya ce a dauki gurasar da ya ba wani sadaka a dora shi ana daukan gurasa ana dora ta kawai sai tarin jayi gaba ɗaya wannan laifin zinar to shi ne mahaifinsu su abubuwan da abu musa lashari ya ce ku yi kokari ku zama kamar sa cewa bayan umarni da Allah ya ba ku cewa ku bi shi ku zama masu kyawawan ɗabi'u to shi ne irin wannan salat cewa ko da yaushe idan mutum ya zo yana sallah yana azumi to kai kokari Allah ya ma wata baiwa to kai amfani da baiwar wajen neman aljanna shi sa kullum muke faɗa abun mamaki kaga mutum ya shekara 60 yana da biliyan ɗaya amma bai da wakafi wallahi babban asara kenan kana da miliyoyi kuɗi ka shekara ka kusa kaiwa lokacin da zaka fara zaka kasa bambance tsakanin nama da gauta inda yalla bai yace ba shekara 60 bane ko na ce 60 yace haba malam haba malam saboda haka a shekara 60 ka fara jiyo wannan Allah ya ma baiwa amma dai ka san a 70 an tafi gurin in Allah ya ma baiwa saboda haka kamata yayi kai wa kanka ko da yaushe ina yawan faɗa ne saboda wa'azin da nake yi matasan mu wallahi yana shiga Allah yana shiga sosai suna suna karba za ga da yawa ana alkhairat to saboda haka Allah ya baka dama ka dama baka san yaushe Allah zai karbi ranka ba ko da yaushe in abu ya zo kana da dukiya to yi kokari ka bi Allah da ita kar ka sake kar ka sake kana mutuwa wasu ne za su cinye wallahi kuma ya zama kuɗin magada ba kuɗin ka ba yanzu kai kokari ka bi Allah ka kyautata ka bi Allah da kanka domin ƴaƴan yanzu ba kowa ne yake yake yake yake wa iyaye sadaka jariya ba kowa bane to wannan shine kujiyar da ya kawo saboda haka zamu tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata malam yake da Allah idan mutum yana bin liman sallah wata karatunta a boye yake yi sai ya manta bai yi karatun Fatiha ba a wata raka'a shin malam idan liman ya idar da sallah mutum zai yi sujjada kawali kafin ya yi sallama a'a girrab kanuwan mamu liman ya dauke ta ai amfanin bin liman kenan duk abin da kai na rafkanuwa na mamu liman ya dauke saboda haka ba sai kai wannan in dai kana bin liman kaida shine idan kai wannan kana da lada idan liman yana karatu a boye ana so kai ma kai naka a boye da ya tafi rukuni ko ai naka ka tsaya amma idan kai kadai ne ka samu wannan matsalar to sai a ce ka ga fatiha ce bai ba raka amma ba ta yi ba gaba daya yawa saboda haka wannan tambayar ta yi ma'ana wannan yayi addu'a Allah ya saka da alkhairi yace game da tadabburi akan ayoyin alkur'ani mutum ya ci karo da ayar da take magana akan wata falala ko azaba zai tsaya ya nemi tsari ko ya yi wata addu'a shi ne abin da na faɗa da misalin da na bayar duk inda annabi ya je ya tara an yi azaba akan wani abu a ayar a sallar dare sai ya tsaya ya nemi tsari shi ne abin da ake so a sallar dare shine kuma amfanin sanin ma'anonin shine amfanin sa saboda haka shine abin da muke magana a kai shi da a cewa annabi ya dade a sallah shi kara ba karatun sallar haduru yake ba a karatu yake ya kifu ala ru'usil ayi kamar da ummu sallama take faɗa saboda haka shine abin da ake bukata Allah ya dace da mu wa alaikum assalam na'am na karshe da muka tsaya a kansa na'am oke ka gaba inda na sa alama ba nan muka tsaya ba na'am na nawa kenan na 60 da na'am 65 yawa wa hafi nafsi wa irdi laka eh yana cewa ni na ba da kaina wa gaba da yi submitin komai nasa na Allah ne wa irdi mutunci na gaba ɗaya na mika zuwa gare ka in dai za a wato ci mutunci na akan ka ya Allah na yarda shi da abin da yake ni wala yakimu man tatamu baya zagi duk wanda ya zagi eh daga cikin ɗabi'un da wato annabi yake so sahabbai su koya kenan cewa kaga duk da cewa mutum ya zo ya zage ka karama ba laifi kai ba ko duk in dai iya ramuwa kai amma inda zaka bari Allah ya daukan ma banza ai ramuwa Allah ta fita ka yawwa to shine abin da yake koyar da cewa shi idan aka zage shi baya rama to akai wa ina aqamtu fa aqibu bi mithli ma uqimtum bi kurama amma misliyar inda mutum zai zo yace kaza kaza kaza kace kai ma haka to shine fa kai kai misliya amma mutum ya zo yace shege kace kai ma shege wawa to ai ka tsara kuma wannan ne ba a so misali to shi sa aka ce ka bari Allah ya rama ma ya ji yanzu Allah ne in ba za ka raba din to ya zama kobo da kobo shine bi nisli ba au kintum bi fa wani ya tada alaikum fa atadu alaihi bi nisli nisliyan nan ko tana da wahala sai dai in zaka ce kai ma haka to shine kai nisliya kobo da kobo ya gama zage zagen sa yace kace kai ma haka to kai kai raba dili da dili ke kai ma haka ne ka ji abin da annabi ya gaya suna yahuda in ka zo ka ce assalamu alayka kaza kaza kaza da na ta ce wato kuma wassalamu alaikum wa lakumul la'natu wa kaza sai annabi annabi ya ce Aisha me ya haka kace baka ji me suka ce ba sai annabi ya ce ni ma baki ji amsar da na bayar ba da suka ce mutuwa ta tabbata akan ka yace kuma haka in ma ba wannan kuke nufi ba ko me kuma haka shi kenan amma ita sai ta yi amfani da emotion ɗabi'ar mace ce emotion ne ta mai da amsa sai annabi ya ce me haka saboda haka to shi ne wannan wala yazlimu man zalama wanda ya zalunce shi duk da mun faɗa in karama zalunci wai ba hauje na cewa rama cuta ga mafici ibada ba hauje in yana san abu kai ko ko na hadisi oho amma dai kaga akwai ayat da ta nuna cewa ba ta kai ibada kai wani kai wannan wato kai abin da shari'a ta baka da ba to shine wala yadribu man darabahu ba ya dukan wanda ya dake kaga mutum yanzu aka zo aka ce kamar da muka yi wani karatu a baya cewa in ya sumar da kai ya za ka rama sumarwa shi ne maganar da muka yi sai ya zaka rama zumar ruwa in ka buge shi daga nan ya tafi ba kaga zance ya lalace kuma ke shi ne to wannan shi ne ina ji shi ne ko wallahi alam akwai daura auren injiniya kamar yadda muka ce zamu ta sanarwa injiniya Sidi an bi ga watan February insha Allah ta'ala eh a masallacin da'awa masallacin mala aminu din rahimahullah karfi ɗaya da rabi to haka insha Allah da ya zuwa lokacin shi ma za mu ci sanarwa Allah madaukakin sarki ya sa ai lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka abubuwan da muka dare dai Allah ka ba mu ladan su duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai akwai rasuwa da aka yi kamar da muka faɗa matar alaisani yau kwana shida kenan malama amina muna roƙo Allah ya yafe mata kyawawan ɗabi'unta da ake ta faɗa Allah ya su bita shi kuma Allah ya bashi haƙuri da 'yan uwansa ya ba su juriya sannan akwai nan yan gidan alayyar muntar sani gwarzo da ita ma ta yi gobara ɗaza a nan wajen layin ubayi kusan har da yamman nan ma ana ta kashe wutar kusan komai ya kone to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya lattafa musu Allah madaukakin sarki ya ba su mafita Allah madaukakin sarki ya nemi musu da alkhairi sannan akwai ɗaya daga cikin iyayen Malaji Muhammad Sanda dajin nan da azhar yana dawowa nan makocin masallaci yana dawowa daga sallah am daga unguwa yana shiga gida alwala kawai ya fito yana fitowa ya ga sun ɗauke motarsa da azhar wajen karfe ɗaya a nan kofar gidansa kofar gidansa to saboda haka eh kaga suna bibiyar sa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya baki juriya ya baki hakuri Allah ya mai masa da alkhairi duk inda suke wayannan mutane ko a ina suke Allah karka ba su nutsuwa Allah ka tona musu asiri muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofinsa madaukaka muna tawassuli da ayoyin da muka biya da kuma hadisai da muka biya na maganganun Annabi alaihi salatu wasalam Allah ka bayyana masa ita muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suke da ababen hawa kuma Allah ya tsare nan Allah madaukakin sarki ka kare mu masu wayannan ɗabi'u Allah ka mana magani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la tu'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a ardaka ya rabbal alamin marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya ka kara musu tsawon kwana mai amfani matasa waɗanda suka yi jarrabawa a makarantu Allah ka ba su nasara masu neman admission da masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza mu waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka ci galaba mu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله